ومن يضلل فإن الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إن الله تعالى خلق عباده لحكمة عظيمة ولا يفعل إلا بحكمة إذ أنه عليم حكيم والحكمة وضع الشيء في محله وقد نص تعالى عن هذه الحكمة بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين يقول ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون فالتوحيد هو الإبادة في الآية به يقبل الله وبه يرفض وهو إفراد الله سبحانه بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وأقسامه ثلاثة توحيد الربوبية وهو إفراد الله تعالى بأفعاله كالخلق والملك والتدبير وتوحيد الألوهية ويقال له توحيد العبادة وهو إفراد الله تعالى بالعبادة بأفعال خلقه كالصلاة والذبح والنظر وتوحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله تعالى بما له من الأسماء والصفات وهو يتضمن شيئين أولا الإثبات ثانيا نفي المماثلة يقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ويجمع ذلك كله آية واحدة وهي قوله تعالى رب السماوات والأرض لعبادته هل تعلم له سميا وقد اتفق الناس أغلبهم في إثبات الربوبية لله عز وجل يقول الله جل جلاله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من يقول الله جل جلاله منكرا وحاكيا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون وقال عز من قائل كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في الجمع القادمة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأضل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم هوزة الدين يا رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يضل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك اللهم آمنا في أوطاننا وأصله أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد فقد افترى إثما عظيما وقال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار وقال ابن مسعود راوي الحديث وأنا أقول من قام من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أخرجه البخاري dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su kara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ƴan uwa hakika Allah mai girma da buwaya ya halicci bayansa ne don wata gagarumar hikima daman kuma shi baya yin abu sai da hikima domin yana daga cikin sunansa hakimun alimun inna rabbaka hakimun alim lallai ubangiji mai hikima ne lallai ubangiji mai ilimi ne malamai suka ce abin da ake nufi da hikima shine aje komai a inda ya dace da shi kamar yadda yana daga cikin rashin hikima dora abu a inda bai dace da wajen ba to daka shi Allah yana da hikima baya dora abu sai a inda ya dace duk abin da kaga Allah ya tsara ya hukunta to babu wanda ya isa ya tsara ko ya hukunta sama da yadda Allah ya tsara Ubangiji mai girma da buwaya yana faɗar wannan hikima gagaruma wacce dan ita ce yayi halitta yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halittu mutun da aljan ba sai dan su yi min bauta da ka kololuwar abin da Allah ya halicci mutane dan shi shine dan bautarsa kamar yadda wannan shine kololuwar abin da dan shi Allah subhanahu wataala ya halicci hatta aljanu sammai da kasai da dukkanin wani abu da muke gani na halitta Allah ya yi shi ne don ya samar wa ‘yan adam kyakkyawan yanayin da za su yi wannan bautar, ya yi sama don ta rufe su daga saman, ya yi ƙasa don ta tallafe su ta ƙasa, yake saukar musu da ruwa, yake fitar musu da tsirrai, yake ba su lafiya, yake azurta su, ba don komai ba sai don su cimma wannan gaya, su yi da wannan manufa ta bautar Allah wacce don ita aka halicce su. wannan shine abin da nassin alqur'ani ya tabbatar ba magana ta molanka ba ba magana ta shaci fadi ba dan me Allah yayi halitta ubangiji yayi halittar sa ne dan ta bauta masa annabawa suna ciki su ma dan bauta aka yi su farkon su da ƙarshen su mala'iku suna ciki su ma dan bauta aka yi su duk wata halitta da kasan Allah yayi ta a duniya hikimar da yasa yayi ta dan tai masa bauta da haka wannan shine abin da Allah da kansa ya faɗa ba kuma wanda zai gaya maka manufar Allah sama da shi Allah ba wanda ya kai Allah sanin manufar kansa da kansa subhanahu wata'ala Abdullahi dan Abbas yake faɗa wanda manzo Allah ya masa shaida da cewa shine babban malamin wannan al'umma musamman ta wajen sanin fassarar alqur'ani ba wai dan yafi kowa ba amma annabi yake bance shi da addu'a yace Allah ka fahimtar da shi addini kuma ka bashi sanin fassarar ma'anar alkur'ani to ibn abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa abinda Allah yake nufi da yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halittu mutun da aljamba sai dan su mun bauta yace to wannan bautar kashin bayanta shine tauhidi kadai ta Allah daka illa li wahidun ma'anar shine ban halicci mutum da aljan ba sai dan su kadaita ne annabawa duk suna cikin mutum su kansu Allah ya umarce su da tauhidi wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ayat suratul anbiya ban taba aiko wani manzo ba kafin ka face sai da nayi masa wahayin cewa ni ba ni da abokin tarayya duk ku haɗu ku bauta mu da haka kenan kaga hatta annabawa abinda Allah ya halice su dan shi shine kadaita shi da bauta shine tauhidin sa to haka nan dukkanin wani wanda bai kai annabawa ba domin duk wata halitta da ka sani ta Allah ƙasa take da halittar annabawa da halittar manzanni to da haka kowa Allah ya halice shi ne dan tauhidi Allah ya halice shi ne dan ya kadaita shi da bauta don haka wannan shine manufar halittar Allah da samar da dukkan abin da ya samar a wannan doron duniya wannan tauhidi da shine Allah yake karɓa aikin bawa kuma da rashin sa ne Allah yake watsarwa da bawa duk abin da ya aikata duk abin da zaka yi a duniya komin yawan sa na ibada sallah ne azumi ne zakka ne kyauta ne ko ma menene in baka da tauhidi Allah ba zai karɓa ba mu kula da kyau ya ƴan uwa akwai kafiran da sun fi da yawa daga cikin musulmai kyauta amma Allah ba zai karbi kyautarsu ba akwai kafiran da da yawa daga cikinsu sun fi da yawa daga cikin musulmi gaskiyar magana amma a banza akwai kafiran da da yawa sun fi da yawa daga cikin musulmai kyakkyawar mu'amala ta mutum da mutum amma a banza Allah yake wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura duk abin da suka aikata zan tattara musu kayansu a ranar lahira mai da shi ƙura sannan in sa iska ta kwashe wa yau mai yi uradun lazina kafaru alan nar a zahabtun tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna azabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighayri al-haqq wa bima kuntum tafsuqun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun Allah ya ce waɗannan duk taron tsintsiya ne ba shara duk abin da suka aikata ba ruwanmu da shi daka in kana so ka yi sallah Allah ya karɓa in kana so ka yi azumi Allah ya karɓa in kana so ka yi kyauta Allah ya baka ladan kyauta in kana so ka bi iyaye Allah ya baka ladan bin iyaye in kana so ka zauna da makota lafiya ka ci moriyar hakan to dole ne sai ka yi tauhidi sai ka kulla alaka tukuna da Allah kyakkyawan misali wanda hankali zai fahimta shine ne mutum ne yake da kuɗi yake so a ajiye masa ba kawai zai ɗebi kuɗinsa ba ne buhu-buhu akwati-akwati ya kai banki me farkon abin da zai fara yi shi ne je ya buɗe account da yanzu za ka ɗauki kuɗinka buhu-buhu akwati akwati a daka a daka ka je kai ta mikawa banki suna karba suna ajewa amma fa baka da account a bankin to ka sani ranar da zaka karbi kuɗin in ka zo ka ce a bani kuɗi abinda banki zai ce maka wani kuɗi in baka yi wasa ba da duka da ihun barawo za ku rabu da banki to da haka Allah yana ajewa bayi ayyukansu ne amma sharaɗin kafin ka bashi ajiya ya aje to sai ka buɗe akawun a wajensa me akawun ɗin shine tauhidi ka yadda shi kaɗai ne ka bauta masa shi kaɗai kada ka haɗa shi da kowa kada ka sanya masa kishiya wannan shine abin da Allah subhanahu wataala yake kiran mu zuwa gare shi a matakin farko zaka samu da yawa daga cikin mutane sun buɗe akawun amma ba su yi ajiya mai kyau da yawa ba amma ko shakka babu dai in za a binciki banki za a binciki su wake da akawun akwai su a ciki amma akwai da yawa daga cikin mutane da suke da kuɗi amma ba su da akawun a banki da haka waɗannan banki bai san da su ba banki ba zai aje musu komai ba ranar karɓa ba za su ɗauki komai a banki ba to haka nan idan mutum yana da kyakkyawar aƙida ko da yana da gajiyawa da kasawa ta fuskar kyawawan ayyuka to Allah madaukakin sarki ya san da zaman sa yana cikin list din masu bautar Allah sai dai ya rage masa lalacin da yayi wajen ayyukan alkhairi sai ya samu lada ba mai yawa ba idan ko ya dage ya zage dantse bayan bude akawun da yayi na tauhidi tsakanin sa da mahalicci kuma yayi aiki na kwarai to sai ya ci gajiyar ayyukan sa da yayi da kuma kyakkyawar ajiyar da Allah madaukakin sarki ya masa sakamakon kyakkyawar akidarsa da ya ƴan uwa masu albarka mu sani tauhidi gagarumin al'amari ne shine farkon abin da Allah yake bukata daga bayi su yi kafin ma su yi sallah kafin su yi azumi kafin su yi zakka kafin su yi haji shi yasa yace fa'alam an ilimi ba sani na jita jita ba sani na kan titi ba domin ibadar Allah ta fi karfin a tsince ta a titi duk wani abu mai muhimmanci ba tsintarsa ake a titi ba zuwa ake abu shi a inda yake dan a same shi da haka Allah subhanahu wata'ala kafin ya ce mu yi istighfari wanda shine maganar baka wanda maganar baka ta fi sauki akan aikin gabbai to koda magana ta fatar baki a musulunci kafin ka yi ta sai ya zama kana da kyakkyawar akida sai ka san Allah ɗaya ne sai ka kadaita shi da bauta to sannan ne in ka ce astaghfirullah sannan Allah zai karba sannan in kai salati ga annabi Allah zai karba sannan idan ka faɗi gaskiya Allah zai karba sannan idan ka guji dukkanin wani mugun aiki na baki ko na gabbai Allah madaukakin sarki zai baka lada amma wallahi matukar aqidar ka ba ta da kyau matukar a zuciyarka Allah ba daya bane matukar a zuciyarka kana jin Allah yana da kishiyoyi ko da ku annabawa ne to babu ruwan Allah da kai duk wanda ya sanya wa Allah kishiya wannan kishiyar ko annabi ne wannan kishiyar ko mala'ika ne wannan kishiyar ko wani manzo ne ko wani salihin bawa ne a wajen Allah sunansa mushriki sunansa kafiri shi yasa Allah yake laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn maryam wadanda suka ce annabi Isa dan maryam Allah ne ko ɗayan ukun Allah ne ko dan Allah ne kafirai ne ashe kenan ko da wa aka hada Allah hukuncin ɗaya ne baya canjawa da wanda yace ya yadda da wani abun bauta ba Allah ba amma abun bautar ba annabi bane kila wani itace ne kila wani dutse ne ko ma dai menene da wanda ya ce za a bauta wa annabi duk a wajen Allah sunansu ɗaya sunansu mushirkai sunansu kafirai to haka nan wanda ya bauta wa mala'iku kafiri ne mushirki ne ballantana wanda ya bauta wa shehunnai ko waliyai ko wasu salihan bayi Allah kaɗai shi ne abin bauta ba shi da abokin tarayya bai haifa ba ba a haife shi ba ba shi da kishiya subhanahu wa ta'ala da aka ya uwa tauhidi a kan gaba kafin komai idan muka duba dukkanin da'awar annabawa kafin su ce ai sallah ko azumi ko hajji ko zakka sai sun fara cewa abautawa Allah shi kadai wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut mun aika wa kowace al'umma da manzo da sakon abautawa Allah shi kadai a nisanci bautar duk wani abin da ba Allah ba wannan a dunkule Allah ya faɗa sannan ya rinka fashin bakin daki-daki a cikin kissoshin annabawa cikin ayoyin suratul arab cikin ayoyin suratul shu'ara da Allah ya rinka daukar annabawa yana buga misali da su wa ila wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru Allah ya ce mun aiki annabi Nuhu zuwa ga mutanensa farkon sakon da ya fara ce musu ya ku mutane na ku bauta wa Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu mun tura annabi hudu zuwa ga mutanensa adawa farkon abin da yace da su ya ku mutane na ku bauta wa Allah shi kadai ba ku da wani abin bauta da gaskiya da cancanta in ba shi ba wa ila samuda akahum salihah mun tura wa samudawa dan uwansu annabi salihu faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu kuma yace ku bauta wa Allah shi kadai ba ku da abin bauta da gaskiya da cancanta in ba shi ba wa ila madyana akahum shu'aiba mun tura wa mutanen madyana dan uwansu annabi shu'aibu qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu yace ya ku mutane na ku bauta wa Allah shi kadai ba ku da abin bauta bisa ga cancanta in ba Allah subhanahu wataala ba ashe kenan wannan yana nuna annabawa abinda suka zo wa mutane da shi a matakin farko shine kadai ta Allah da bauta ba wani annabi da ya taba cewa a bauta masa ba wani annabi da ya ce ni ina da wani abu irin na Allah dan haka ku hada ni da Allah a shi ko ku yi wa Allah kaza ni ma ku yi mun ba wani annabi da ya faɗi wannan shi yasa Allah ya ce wa may yaqul minhum inni ilahun min dunillahi fadhalika najzihi jahannama kadhalika najzi adh-dhalimin duk wani wanda yace shi ma ubangiji ne tare da Allah yana da wani abin da Allah yake da shi ubangiji yace to irin wannan wutar jahannama zan sa su kuma haka muke saka wa dukkan wani azzalimi yana nufin mushriki Allah ya tsarkake annabawa yace ba zai yiwu ba annabi yace maka shi daidai yake da Allah ba zai yiwu ba annabi yace ka dauki haƙƙin Allah ka bashi a'a ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون Allah ce ba zai yi baga annabin da muka yi masa baiwar annabta muka bashi hukunci sannan ya koma yana cewa mutane ku bauta mun ba Allah ba yace a'a annaba ba za su yi haka ba sai dai abinda annabawa suke cewa mutane ku zama na Allah ku bauta wa Allah ku kadaita Allah da bauta kar ku sanya masa kishiya ubangiji madaukakin sarki kuma yace wala ya amurakum annabawa ba sa umartar ku an tattakhidul malaikata ku riki mala'iku wan nabiyina da sauran annabawa arbaban a matsayin iyayen giji me ake nufi da ubangiji ba wai ka ce masa Allah ba a'a yana da nauyi ka ji wani ya kalli wani ya ce masa Allah na amma fa za ka iya masa abubuwan da da kai da wanda ya ce masa Allah duk ɗaya ne duk mutumin da za ka rinka jin cewa shi ke da ikon azurta ka shi ke da ikon talauta ka shi ke da ikon ɗauke maka cuta shi zai biya maka bukata shi zai warkar da kai in baka da lafiya ba Allah ba to ko shakka babu wannan daidai yake da ka ce masa Allah duk wanda zai ce maka abu kaza halal ne a kankin kansa ba aya ba hadisi kuma ka bi shi abu kaza haram ne a kankin kansa ba aya ba hadisi kuma ka bi shi to ka mai da shi Allah shi yasa lokacin da aya ta sauka Allah yana zargin Yahudu da Nasara ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sun riki malaman su da masu ibadar cikin su sun mai da su iyayen giji koma bayan Allah sai Adi ibn Hakim Abba'i wanda a lokacin bai musulunta ba kirista ne yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma balaraban Makka ne yace ya ma'aikin Allah ƙur'aninka ya faɗi abin da ba haka ba manzo Allah ya ce me kenan sai ya ce ƙur'ani ya ce wai mun riki iyayen malamanmu da masu ibada cikinmu a matsayin iyayen gidi sai ya ce a mu ba mu rike su haka ba mu ba ma bauta musu saboda shi abin da ya ɗauka bauta shine ka sa goshi ka yi wa mutum sujada wanda bauta ma'anarta ta wuce wannan to sai manzo Allah ya masa gwarugwari yadda zai fahimta sai ya ce shin malamanku ba sa haramta muku halal ku bi su koma bayan na Allah ya ce wannan kam yana faruwa ba sa halatta muku haram ku bi su koma bayan na Allah ya ce wannan kam yana faruwa sai manzo Allah ya ce fatilkumul ibada wannan ita ce bautar duk mutumin da zai zo ya shaci faɗi ya ce maka kaza halal ne ko kaza haram ne babu aya ba hadisi kuma ka yadda to ka mai da shi Allah yasa Allah ya ce wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun kada ku yadda ku yi da baka ku yi ƙarya ku ce abu kaza haram ne ko abu kaza halal ne ba tare da hujja da madogara ta Qur'ani ko ta hadisin manzo Allah ingantacce ba idan kuka yi haka to ku sani kun wa Allah ƙarya dukkan wanda yake wa Allah ƙarya to ba zai taɓa rabauta ba ma'ana ba zai taɓa shiga aljanna ba makomarsa ita ce wuta Allah ya tsare mu da haka ya ƴan uwa mu sani malamai suna da girma suna da daraja annabawa sun ɗare su girma manzanni sun ɗare su girma amma duk cikinsu babu abin bauta duk cikinsu bayan Allah ne su ma an halicce su ne don su yi bauta da ɗalibi da malami da muridi da shehi dukkaninsu bayan Allah ne ba wani wanda yake da ikon ya ce maka ya ɗauke maka sallah ko ya ɗauke maka azumi ko ya baka aljanna ko annabawa da kake jin sun ce wane ya shi dan aljanna ne Allah ne yake gaya musu su isarwa suke yi ba wai daga aljihunsu suke fito da abin ba manzo Allah ya ce inna ma ana alqasim wallahu huwal mu'ti ni raba muku nake yi amma fa kyautar daga Allah ce haka karka dauka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Abubakar dan aljanna ne Umar dan aljanna ne Uthman dan aljanna ne kaza kaza dai ta faɗa ba wai fa manzo Allah ne daga aljihunsa ya fito da shi ba Allah ne ya ce gaya musu Allah ne ya ba su domin kyautar ta Allah ta Allah ce manzon Allah dan aike ne shi yasa hadisai suka nuna abin a fili yadda zamu fahimta hadisi cikin sahih al-bukhari da sahih muslim na farko hadisin khadija matar annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana annabi ya shigo gida da rana ashe na khadija ta tanadar masa wani abin sha mai sanyi mai dadi domin ta san ya fito daga rana amma shi annabi bai sani ba sai khadija ta zaunar da annabi ta ce ina zuwa ta tafi ta kawo masa wannan abin da zai sha kafin ta dawo sai ga mala'ika jibril ya sako yana zuwa sai ya ce ga khadija nan za ta zo Allah ne ya ce in zo in gaya maka wani abu za ta kawo maka na huce gajiya don ka sha ka ji daɗi to idan ta iso wajenka ka ce Allah yana gaishe ta kuma ka ce Allah ya ba ta gida a aljanna gidan da ba wahala ba yunwa ba kishirwa na na kaji tana isowa manzo Allah ya isar mata da sakon kaga ba daga aljihun sai fito da shi ba yace ya khadija inna allaha yuqri'uki salama khadija Allah ya ce a gaishe ki ya nemi ki sallama jibril ne yazo ya faɗa gashi ita khadija ba ta ganin jibril amma shi manzo Allah yana ganin sa nana khadija sai ta ce inna allaha huwa salamu wa alayka salamu wa ala jibril salamu shi kan Allah ba a cewa wa alaika salam yo ai shi Allah shine assalamu huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada huwa arrahmanur rahim wallahu allazi la ilaha illa huwa almalikul quddusus salam daka shi Allah shine assalamu Allah zai iya cewa assalamu alayka ina gaishe ka amma ba za ka ce wa Allah wa alayka salamu ba sai dai ka ce Allahumma antas salamu kai kai Allah kai ne amincin shi yasa zamu ga manzo Allah in ya idar da sallah farkon abin da yake yi na zikiri in ya juyo bayan istighfari guda uku sai ya ce Allahumma antas salamu wa minkas salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace kuma jibril ya ce Allah ya ce a gaya miki ya nemi miki albishir da gida aljanna gida na asin da asin gida na zinare da zinare na diamond da diamond ba na bulo da bulo ba la sakhaba fihi wala ta'aba babu hayaniya a wannan gida babu wahala to kaga wannan ya nuna ashe manzon Allah ba shi yake bayarwa ba da a ce manzon Allah shi yake bada aljanna da tuni an gama kafin Jibril ya zo da ya ba Khadija to amma manzon Allah ba gaban kansa yake ba sai abin da Allah yake masa kamar yadda in kaji annabi ya ce wani dan wuta nan ma Allah ne ya gaya masa shi nasa isarwa ne shine ma'anar inna ma ana alqasim wallahu huwal mu'ti to amma a yau zaka samu da yawa daga cikin shehunne suna dauke sallah kuma ana bin su suna dauke azumi kuma ana bin su kuma suna bada aljanna kuma abin mamaki mabiyan su da sunan musulunci kuma sun yarda wai suna da ikon yin wannan ma'ana yanzu suna da ikon da hatta annabi bai da shi manzo Allah bai taba dauke wani sallah ba amma yau akwai shehunan da suke dauke sallah manzo Allah har yana cutar ajali yana yunkura ya miƙe lokacin sallah yayi zai fita masallaci sai jinya ta fi ƙarfinsa ya koma ya zauna idan ya huta sai ce a kawo min ruwa in yi alwala zan fita sallah har yana ciwon ajali yana as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum amma mun san shehunnan ɗarika a yau suna faɗa suna nanatawa akwai matsayin da kake kaiwa ka daina sallah maza Allah bai taɓa kaiwa wannan matsayin ba domin ba a taɓa rawaitowa ko a hadisin ƙarya ga wata rana da annabi bai sallah ba ubangiji ta yi da shi wa abu da rabbaka hatta ya atiyaka al-yaqin kai ta bautar ubangijinka har yaqini yazo maka yaqini shine mutuwa da fassarar alqur'ani ubangiji yace ma salakakum fi saqar mala'iku za su tambayi ɗan wuta kuka me kuka yi aka kawo ku cikin wutar sakara qalu lam nakum minal musalli matsalan mu bamu kasance cikin masu sallah ba wa kunna nakhudu ma wa kunna nakhudu ma'al kha'idin mun kasance muna wasa tare da masu wasa a rayuwar duniya ma'ana bamu dauki addini da muhimmanci ba wa kunna nukazzibu bi yawmiddin mun kasance muna musun ranar sakamako ita ce ranar alkiyama bamu dauka gaske bace ba hatta atana al-yaqin har yaqini yazo mana shine mutuwa to da haka ubangiji yace da annabinsa da dukkan sauran al'umma wa abu da rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka ci gaba da buton ubangijinka har yaqini yazo maka ma'ana har ka mutu to amma yaƙini a wajen da yawa daga cikin sufaye shine kai wani abu da suke kira da tarbiya ko wani wurdi irin nasu ma anzalallahu bihi min sultan wai daga nan ka biya Allah yanzu kai kake neman ciko wal iyaz billah da ka ya ƴan uwa masu albarka lalle lalle tauhidi shine kashin baya lalle tauhidi shine igiyar da take kulla alaka tsakanin bawa da ubangijinsa subhanahu wataala ya ƴan uwa idan aka ce tauhidi shine kadaita Allah da dukkan abin da yake nasa kama daga ayyukansa da ayyukan bayinsa da kuma sunayensa da sifofinsa tauhidi iri uku ne akwai tauhidin rububiyya idan ka ce tauhidin rububiyya ma'ana kadaita Allah a cikin sunansa na ar-rabbu idan aka ce rabbu ana nufin mahalicci makagi mai gudanarwa ba wanda ya halitta a duniya sai Allah duk wani abu da ka gani ko mun girman sa ko mun kankanta sa halitta Allah ce duk kankantar abu Allah ne ya yi shi duk girman abu Allah ne ya yi shi subhanahu wata'ala ba wanda ya taya shi ba wanda ya taimake shi ba wanda yake da wani kaso na halitta ko mun kankantarta cikin bayi in ba Allah ba annabawa ba su halicci komai ba mala'iku ba su halicci komai ba aljanu ba su halicci komai ba mutane ba su halicci komai ba dukkan su halitta su akai ubangiji madaukakin sarki ce wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim duk komai Allah ne ya halice shi in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abdan wa khalaqa kulla shay'in wa qaddarahu taqdiran daka dukkanin wani abu da ka sani da ba wanda baka sani ba bawan Allah ne halittar Allah ne ba wanda ya halitta in ba Allah ba to wannan shine abin da ake nufi da tauhidur rububiyya kadaita Allah cikin rububiyyarsa halittarsa mallakarsa gudanarwarsa kuma duk wata halitta da ka sani a duniya kayan Allah ce duk wata halitta da ka sani a duniya Allah ke gudanar da ita shi yake busa mata numfashi a lokacin da take zuka shi yake da ikon sa yake fitar da shi a lokacin da take fitar da numfashi ubangiji shi yake wannan ba wani annabi ko mala'iki ko aljani ko shehi ko waliyi ko salihi daga cikin salihan bayi da ake cewa yana da iko na ya baka ko ya hana ka ko shi ya halicce ka ko bukatar ka bata biya sai ta biyo ta hannunsa duk wanda ya gaya maka wannan ƙarya yake maka domin a hankalce duk wani shehi da yau ake cewa shi yake biyan bukatar bayi yana da tarihin ranar da aka haife shi yana da uwa yana da uba abin tambaya bukatar babansa wa yake biya tunda babansa ya taba zama a lokacin da bai haife shi ba to a lokacin wa yake biya wa babansa bukata an yi wani zamanin da babu shi a tarihi kwata-kwata hal a ta alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura Allah ya ce dan adam an yi wani zamani da a duniya bai isa san ina yake ba yanzu dukkanin mu nan da zamu yi waiwaye shekara 100 baya ba wanda isa ya tuno ina yake to kuma a wannan shekara 100 ko shekaru ɗaruruwan da suka wuce a baya akwai halitta Allah a duniya kuma ana biyan bukatar su ana raya su ana azurta su ana ba su arziki ana ba su lafiya ana warkar da su daga cututtuka ana ba su mulki ana ɗaukakawa ana kaskantarwa duwa yake wannan Allah to amma yau sai a haifo wani shehi sai a ce wai duk shi yake kula da duniya shine kudubi ko shine gausi ko shine kaza ko shine kaza duk wata addu'a ba a biya sai ta biyo ta hannunsa abin tambaya yau babu shi a duniya yau addu'a ba ta biya fita hannunsa take bi ina yake in yana biyan bukatun bayi me yasa ya bari ya mutu in yana biyan bukatun bayi me yasa iyayensa suka mutu in yana biyan bukatun bayi shin kana nufin duk abin da yake so a duniya bukatarsa ta biya shi kansa ya zo duniya da burin waɗansu abubuwa kuma ya mutu bai cin musu ba wanda wannan ya nuna shi kansa bai iya wa kansa ba wallantana ya iya wa wani da haka ya uwa mu sani cewa Allah madaukakin sarki makadaici ne cikin dukkanin ayyukansa ba a taya shi ba a tarayya da shi ba a sa masa hannu subhanahu wataala ubangiji ya ce ala lahul khalqu wal amru ku saurara ku ji duk halitta ta Allah ce kuma gudanar da halittar nasa ne tabarakallahu rabbul alamin sarki ya tabbata ga Allah ubangijin talikai subhanahu wataala abinda zai baka mamaki hatta kafiran da ba su yi musun wannan tauhidin ba na cewa Allah shi kadai ne mahalicci shi kadai ne mai azurtawa shi kadai ne mai gudanar da halitta ubangiji yace wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah da zaka tambaye su waye halicci sama da ƙasa za su ce maka Allah ne wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah in ka tambaye su waye halicce ku kukan ku za su ce maka Allah ne inda zaka ce wa ke saukar da ruwa daga sama za su ce Allah ne wa ke fitar da tsirrai daga ƙasa za su ce Allah ne mana kafiran da amma abin da zai baka mamaki a yau a cikin musulmi akwai wanda yake jin shehuwa ne shi yake azurtawa shehuwa ne shi yake talautawa shehuwa ne in an yarda da shi ba za a taba shiga matsala ba shehuwa ne in ba a yarda da shi ba an shiga matsala kamar yadda mun sha faɗa da yawa zaka ga ana manna hotunan shehunnai wanda wannan hotunan ga duk wanda ya san sirrin abin ya san ba kala ɗaya ba ne iri daban-daban ne akwai hoton da in tsari kake so wai shi za ka manna akwai hoton da in arziki kake so shi za ka manna kwanan nan naga wata mata tana faɗa ai shehu hoton nan da kuke ganin ya zara ido ya kalli sama wai faɗa yake wa hadari wai hadari ne zai saukar da ruwa shehu yake masa tsawa sai hadarin ya ce ni ma gaisuwa na zo ba ruwan zan saukar ba sai ya tafiyarsa ma'ana kaga hotunan suna da me suna da waɗansu sirrurruka da su masu so suka sani to yanzu dan Allah shehu shi yake saukar da ruwa ko yake hana ruwa ya sauka ba shi bane ba bai isa ba kafin sa ana ruwa bayan sa an ci gaba da ruwa in ka ce da izinin sa ruwa yake sauka kafin sa fa in ka ce da izinin sa ruwa yake sauka bayan sa fa to daka ya ƴan uwa masu albarka shi yasa da yawa daga cikin malaman tauhidi suke cewa da yawan kafiran da sun fi da yawa daga cikin masu tutiyar musulunci a yau fahimtar tauhidi kafiran da ko kun san me yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ta ja'in ja da su suka ki fadar kalmar la ilaha illallah kadai saboda sun san ma'anar la ilaha illallah in kafarta tana nufin ba za ka bauta wa kowa ba sai Allah ba za ka roki kowa ba abin da ba a roka a wajen kowa sai a wajen Allah sai a wajen Allah ka yadda ba mai azurtawa ba mai rayawa ba mai talautawa ba mai bada mulki sai Allah shi yasa in aka ce ku ce la ilaha illallah sai sai su ce a'a in muka ce la ilaha illallah ma'ana yanzu zamu daina bautar kowa sai Allah mu kuma bamu yarda da haka ba shine Allah yace innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun in an ce ku ce la ilaha illallah sai su ce a ba zamu faɗa ba wa yaquluna sai su ce a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun so kake mu shiga alƙawarin da in mun shiga ba za mu bauta wa kowa ba to amma a yau zaka samu mutumin da zai ce maka da safa yayi wuridin la ilaha illallah 100 da yamma yayi 100 amma zai tashi zai kira sunan shehi ya warware la ilaha illallahunsa ba mai azurtawa sai shehi zai yi wa shehu sujada zai je kabarin shehu ya nemo sa'a zai ce shehu mun shiga bala'i a fitar da mu ka rushe la ilaha illallahunka kuma an yi magana ya ce ai yana faɗan la ilaha illallahu Allah ya faɗa faɗan la ilaha illallahu da fatan baki ba shi kaɗai ne musulunci ba ita kalmar la ilaha illallahu ka faɗe ta da baki ka san ma'anarta kuma ka ƙudure ma'anar a zuci kuma ka kiyaye dokokinta kuma ka guje wa duk abin da ta hana kuma ka yi abin duk da ta ce a yi to shi ne la ilaha illallah gaskiya in ba haka ba Allah ya ce wa minan nasi mai ya ƙulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin daga cikin mutane akwai wanda yake cewa mun yi imani da Allah mun yi imani da ranar lahira amma Allah ya ce karya suke ba mu'minai bane ba wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum mushrikun da yawan su ko sun ce sun yi imani da Allah karya suke suna shirka kamar yadda mun sha faɗa fir'auna da la ilaha illallah ya cika amma ba za ka ce da shi musulmi ba saboda ba faɗar fatar baki bace kaɗai akwai mutumin da yake faɗin la ilaha illallah dan ya ga uwar bari akwai wanda yake faɗin la ilaha illallah dan musulmi su ɗauka nasu ne amma ba nasu bane akwai mutumin da yana faɗin la ilaha illallah amma lafazin kaɗai ya sani bai san ma me la ilaha illallah take nufi ba wanda yau su suka fi yawa a cikin musulmai yau da zaka tirke mutum ɗari cikin musulmai ka ce tsayayi mun bayanin me la ilaha illallah wallahi wani daidai da fassara ka ba zai iya ba bakin kadai ya sani to wannan fa baya nuna cewa kai musulmi ne wannan fa ba zai kwace ka a wajen Allah ba domin ubangiji ya ce la ilaha illallah tana da sharadi illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamuna sai ka shaida da gaskiya kuma ka santa shaidawa da gaskiya shine la ilaha illallah saninta kuma dole kaga sai ka karanta me take nufi ta fuskar ma'ana me take nufi ta fuskar ka'idojinta da dokokinta da sharuɗanta wanda dukkanin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani yace man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah duk wanda ya ce la ilaha illallah sannan ya kafirce wa duk wani abin bautar da ba Allah ba a kenan ba kawai faɗa bane akwai aiki man kala la ilaha illallah khalisan min qalbihi duk wanda ya ce la ilaha illallah da ikhlasi har a zuciyarsa a kenan ba faɗa bane kawai man kala la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu to da haka shi yasa malamai suka ce la ilaha illallah tana da sharuɗa dole ne sai an san su dole ne sai mun binciki Qur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bayanan malamai wai la ilaha illallah nan me take nufi kenan to wannan shine tauhidi na farko tauhidin rububiyya wanda a da kafiran da ba su saba da musulmi ba akan su amma fa duk da sun yarda da su ba su zama musulmai ba yanzu dan ka ce na yarda Allah shine mahalicci na yarda Allah shike saukar da ruwa daga sama na yarda Allah shike kashewa shike raya ba fa musulmi bane ba kai domin arna ma sun yarda da wannan ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله da zaka tambaye su waye halitta sama da ƙasa za su ce maka Allah ne amma hadda haka ba su zama musulmai ba ashe kenan kadai ba yadda da rububiyya ke mai da mutum musulmi ba ba yadda da kadaicin Allah cikin ayyukansa ke mai da kai musulmi ba akwai sauran rina aka ba mataki na biyu shine tauhidul uluhiyya sai kuma ka zo ka kadaita Allah a cikin naka ayyuka ana ce da tauhidul uluhiyya tauhidul ibada ma'ana duk wani abu da sunansa kuma ibada aikin bawa to kuma in ya tashi yayi wa Allah shi kadai karye wa Allah kishiya a cikin sa yadda ka yadda Allah ba shi da kishiya a cikin ayyukansa to haka dole ka yadda Allah ba shi da kishiya a cikin ayyukanka naka ayyukanka kadai tashi a ciki irin yadda ka kadai tashi a cikin nasa ayyukan za ka yi sallah ka yi don Allah shi kadai azumi don Allah shi kadai aikin haji don Allah shi kadai yanka don Allah shi kadai bakance don Allah shi kadai rantsuwa da Allah shi kadai shine Allah subhanahu wataala ya ce kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu ana awwalul muslimin kace da sallata da yankana da bakance na dukkanin suna yin su ne ga Allah ba shi da abokin tarayya kuma da wannan aka umarce ni ni ne farkon musulmai ba a bauta wa annabi ba a yi wa annabi sallah ba a yin azumi dan annabi ba a yin zakka dan annabi ba a yin hajji dan annabi ballantana dan wani mala'ika ballantana dan wani shehi ballantana kai yi masa ko dan shi ba a cewa an yi dan Allah ake cewa lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu ana awwalul muslimin to da wannan shine tauhidul uluhiyya kadaita Allah a cikin ayyukan bayi irin yadda aka kadaita Allah a cikin nasa ayyukan to anan ne zaka samu mafi yawancin musulmi suke rigima mafi yawancin tsakanin musulmi da kafirai ake rigima wani zai zo ya ce maka ai za a rantse da sunan annabi in ka ce ba a rantsuwa da annabi sai ce ba ka san annabi tare da manzon Allah ne ya ce ya ayyuhan nas man kana minkum halifan falyahlib billahi aw liyasmut manzon Allah ya ce ya ku mutane duk wanda zai yi rantsuwa a cikin ku ya rantse da Allah ko ya shiru ba a rantsuwa da annabi wanda zai zo ya ce maka zai yanka dan annabi ba a yanka dan annabi ana yin yanka ne dan wa dan Allah fa salli li rabbika wanhar kai sallah dan ubangijinka kuma kai yanka dan shi kuma cewa ba a rantsuwa da annabi ba a yanka dan annabi bai rage wa annabi komai cikin darajar da Allah ya bashi ba a'a shi annabin ne ya ce haka za a yi wannan shine yadda lissafin yake kiliyali Allah shine Allah duk abin da yake nasa ne ba shi da abokin tarayya ana kadaita Allah cikin dukkan haƙoƙinsa kamar yadda shi kuma manzo Allah yana da nasa haƙoƙin shi ma in an zo dole a kadaita shi a nasa shine tauhidul ittiba ana kadaita Allah a cikin tauhidin rububiyya tauhidin uluhiyya tauhidul asma'i wa sifat kamar yadda ake kadaita manzon Allah a cikin tauhidul ittiba in biyayya ce to ba a yi kowa irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni kuma Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu ma'ana komai a musulunci daki daki yake filla filla Allah da matsayinsa ba a hada shi da kowa manzon Allah da matsayinsa ba a hada shi da kowa sannan kowane bawa kuma da matsayin da Allah ya aje shi wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum to amma a yau idan ba za ka bi sunna ba to rikicewa lissafi zai maka yanzu ku kalli mawaka da suke waka da sunan bege idan wani mawaki yana waka wallahi in baka ji sunan waye faɗa a farko ba sai ka dauka da Allah yake amma sai ya gama a ƙarshen waka sai ka ji ashe da shehi yake in yana magana akan manzon Allah in baka ji sunan annabi ba da farko sai kaga duk sifofin Allah ya dauka ya bashi amma a ƙarshe sai kaga ashe da annabi yake haka in yazo yana magana akan Allah sai ka dauka da wani shehin sa yake sai ya gama sai ka ji ashe da shehi yake duk sun cakuɗa lissafi har ma wani yake cewa wai ai tauhidi shine ka hada Allah da annabi ana hada Allah da annabi a kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma hakan ba yana nufin wai Allah daidai yake da annabi ba a haihata haihata jiya jiyan nan nake jin wani shehin dariƙar tijaniya yake faɗa wai ya gano a qur'ani waje uku Allah ya kira annabi da Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tare da Allah yana cewa Allahu la ilaha illa huwa Allah fa babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai shi kadai وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو العزيز الحكيم أما يقول يا غانو الله يا كرا النبدا الله وي أوجه أكم وي وجاجن شيني نفرقو Ubangiji ya ce, Innan lazina yi bayi unaka, inna ma yi bayi unallaha, yadullahi fauƙaɗi, wai Allah a nan annaba ake nufi. waje na biyu wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama wai Allah harama nan annabi ake nufi an gane ko waje na uku na manta waje na uku shine kad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wai tashtaki ila Allah wai Allahu anan annabi ake nufi ba wanda ya taba fadar wannan tafsirin ko a kusa ko a nesa a tarihin duniya Allah bai taba gaya wa wani sunan Allah ba in ba kansa ba duk a cikin alkur'ani dan ba lokacin tafsiri bane amma waɗannan ayoyin zalunta su aka yi kwata kwata babu magana cewa annabi Allah yake nufi da sunan Allah Allah a cikin su Allah yana magana akan sahabban da suka yi mubaya'a bai'atul ridwan yace innal ladzina yubayi'unaka waɗanda suka yi maka mubaya'a inna ma yubayi'una Allah Allah suka yi wa mubaya'a ma'ana bin ka ai bin Allah ne in sun bi ka Allah suka bi yarda da kai yarda da Allah ne in sun yarda da kai da Allah suka yarda domin Allah subhanahu wataala ya ce man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wanda ya bi manzo Allah Allah ya bi amma ba ana nufin manzo Allah Allah bane hayhat sai Allah ya ce yadullahi fawqa aydihim hannun Allah bisa hannuwansu Allah ya tabbatar da kansa hannu kuma ya ce hannun Allah bisa hannuwan sahabbai mun yarda Allah yana da hannu ba tare da kamanta shi da komai ba cikin halittarsa bisa ga ka'idar laisa ka mislihi shay to haka nan a dukkan sauran ayoyin in ka bi haka zaka samu Allah yana magana da annabi amma dan ya sa wa sahabbai karfin gwiwa sai yake nuna musu idan kuka yi wa annabi ni kuka yi wa kamar yadda Allah yake cewa ne wa zai bani rance ni kuma in biya rancen yana nufin kai sadaka kai kyauta ka ba wa dan uwanka sadaka sai Allah ya ce ba shi ni ka ba rance zan baka man zallazi yuqridu Allah qardan hasana to amma kana ana nufin in ka ba dan uwanka kyauta Allah ka ba a'a ana nufin Allah ka bi shi yace ka bashi in ka taimaki wanda yake bukata Allah ka taimaka shi yace a taimaka masa shi zai biya ka ba ana nufin ya zama Allah ba da wannan fa suke mai da tunanin yara su koma suna allantar da junansu shehuwa na Allah ne a zo ana masa tasbihi ana kiran sunansa ana masa salati irin yadda ake wa Allah tasbihi kaji mutum yana cewa subhanaka abdul qadiri ko subhani subhani ma azama sha'ani wai shi ma yana wa kansa da kansa tasbihi an samu wani shehi fa a Kano wai dan ya kare wannan shegantakar yace to ba kwa ganin in an je makka duk cewaye ka'aba ake kowa yana kallon kowa ana wa juna sujada ai in an je can hadewa ake kowa ya zama daya wannan kafircin yana nan a cikin al'ummarmu kuma wasu suna kallonsa da sunan addini har ma suna kallonsa da sunan kaunar annabi sallallahu alaihi wa sallam ubangiji subhanahu wataala yakan ara sunayensa ga wasu daga cikin bayi lafazin banda ma'anar kuma ko a cikin irin wannan Allah bai taba ara sunan Allahu ba domin sunan Allahu shine bakan daman sunan Allah malamai suka ce duk wani suna da Allah zai jero a Qur'ani nasa zaka ga ya bude shi da Allahu saboda Allahu shine tushe shine ginshiki Allahu la ilaha illa huwa sai ce al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm kaga da Allahu ya fara a ayatul kursiyu sai ce alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alayka al-kitaba bil haqqi haqqi zuwa karshe a ali imrana to haka ne yake huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa kaga da Allahu ya fara sai ce alimul ghaibi wash shahadati huwa ar-rahmanur rahim sai ya sake cewa huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa sannan ce al-maliku al-quddusu as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbir subhanallahi amma yushriku sannan ya sake cewa huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa al-khaliqu al-bari'u al-musawwiru lahu al-asma'ul husna daka sunan Allahu shine jigon sunayen Allah shine asalin sunayen Allah sauran rassan sa ne to sauran Allah yakan ara lafazin su ga wani banda ma'anar Allah yakan ce kai ne madaukaki ba yana nufin daukaka ta irin tasa bace ma'ana yakan yi amfani da kalmar a'ala wanda a'ala suna ne daga cikin sunayen Allah sabbi isma rabbikal a'ala Allah ya ce da annabi Musa qulna la takhaf innaka antal a'ala kalmar a'ala Allah ya arawa annabi Musa amma ba ana nufin daukakar Allah irin daukakan Musa ba daukakan Musa irin daukakar Allah a'a laysa kamislihi shay Allah ba wanda ya kama da shi da haka malamai suka ce Allah yana iya ara lafazi amma ma'anar baya taba ba da aranta ba za ma ta hau ba kamar kalmar as-sami'u al-basiru mai ji mai gani duk wani halitta da Allah ya waji yawa gani aro ya bata Allah ya ce hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira dan adam Allah ya ce na sanya shi sami'u basiru amma ana nufin jin dan adam irin na Allah ne ganin dan adam irin na Allah ne laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir Allah ba wanda ya kama da shi tare da cewa shi as-sami'u ne shi al-basir ne sami'u irin nasa basiru irin nasa subhanahu wata'ala haka ya ɗan uwa manzo Allah ya faɗa a ƙarshen zamani za a samu masu kira a kofofin wutar jahannama duk wanda ya bi su za su jefa shi a ciki su ne waɗanda suke kiran mutane da sunan gyaran zuciya da sunan addinin musulunci amma wallahi shirkar da suke ko kafiran farko ba su yi ta ba mutum ya ce shehuwa ne shine Allah shehuwa ne karɓe ne aiki suke da Allah shehuwa ne ma uban Allah a tarihin duniya ba a taba samun kafirin da yake shi ne uban Allah ba an samu kafirin da suka ce Allah yana da ‘ya'ya amma a ce wasu kafirai su ce Allah yana da uba ba a taba ba amma a yau a cikinmu akwai masu cewa shehu barhama uban Allah ne shi yasa manzo Allah ce sai kun yi kafirci irin na al'ummar da ta gabace ku sai ma kun wuce su sai kun yi abin da su ba su yi ba shi yasa malaman tafsiri suke cewa abin mamaki a tarihin duniya ba a taba samun wanda ya ce Allah yana da uba ba amma a suratul ikhlas qul huwallahu ahad sai Allah ya ce lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba a haife shi ba bai haifa ba saboda wasu sun jingina masa haihuwa qalat yahudu uzair ibn Allah qalat an-nasara al-masih ibn Allah amma ba a haife shi ba to ai ba wanda ya taba faɗa a da to amma da yake shi Allah masanin jiya ne da yau da gobe ya san a gaba akwai wanda za su faɗa sai ya aje amsar tun kafin su zo su faɗa wa lam yulad Allah ba a haife shi ba walam yakul lahu kufuwan ahad kuma Allah bashi da sa'a bashi da abokin tarayya subhanahu wataala haka ubangiji yana da sunaye kyawawa yana da sifofi madaukaka dukkanin sunayensa kyawawa ne dukkanin sifofinsa madaukaka ne dukkan sunayensa suna da ma'ana dukkanin sifofinsa suna da ma'ana kuma ma'anar ta dace da shi domin shi ya gaya wa kansa ba wanda ya kai shi sanin kansa sama da kansa sai abin da manzansa ya gaya masa ba wanda ya kai manzan Allah sanin Allah cikin bayin Allah domin ba wanda ya je inda Allah yake sai manzan Allah a cikin bayin Allah shi yayi Isra'i yayi Mi'raji Allah madaukakin sarki ya kai shi inda bai taba kai wata halittarsa ba dan su gana to sai Allah ya sanar da shi abin da bai sanar da kowa ba game da zatin sa daka in annabi ya ce Allah yana da kaza kuma ya tabbata to magana ta kare ko ka gane ko baka gane ba ko fa ka fahimta ko baka fahimta ba amma ka yadda da cewa haka ne tunda Allah ya tabbatar da kansa manzansa ya tabbatar masa kuma Allah shi ne masani ko ba ku da sani kuma dole ne ka tabbatar da cewa duk abin da Allah ya ce yana da shi to ba wanda ya kama da shi a cikin wannan abu nasa subhanahu wata'ala da haka ya uwa masu albarka wannan nau'i guda uku na tauhidi aya ɗaya tak a Qur'ani Allah ya magana a cikin ta ya faɗi kashe-kashen tauhidi guda uku yace rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma kaga wannan duk magana ce akan rububiyya rabbus samawati ubangijin sammai wal ardi da kasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su sai ce fa'abuduhu ka bauta masa mana idan ka yadda da rububiyya to daga nan kuma ake tashi sai a zo zuwa ga uluhiyya in ka yadda Allah ɗaya ne to in ka tashi sallah ka ɗaita shi azumi ka ɗaita shi aikin haji ka ɗaita shi neman bukata nemi a wajensa neman tsari nemi a wajensa ina fata an gane da ka sai ce fa'abuduhu ka bauta masa ka kadaita shi da bauta shine uluhiyya din shi yasa wani lokaci akan ce da shi tauhidul ibada wastabir li ibadatihi kai hakuri a wajen bautawa Allah in babu hakuri bautar Allah ba za ta yi ba abu ne mai nauyi sai an jure sai Allah ya ce hal ta'lamu lahu samiya shin kun san Allah yana da takwara ne Allah ba shi da takwara cikin sunayensa da cikin sifofinsa da cikin dukkanin ayyukansa subhanahu wata'ala da haka ya'yan uwa masu albarka lalle mu sani cewa tauhidi shine kashin bayan rayuwa shine abin da ya kawo mu duniya shine abin da dan shi Allah ya halicci sama ya halicci ƙasa dan shi Allah ya halicci annabawa dan shi Allah ya halicci kowa da kowa wa ma khalaqatul jinna wal insa kalmar ins duk annabawa suna ciki domin duk insu ne to Allah ya ce su kansu ban halicce su ba illa li abudun sai dan su bauta mu amma yau zaka ji wani yana cewa an halicci duniya dan annabi shi yana tsammanin sai ya faɗi wannan zai girmama annabi jahilci ne wannan inda za ka ritsa shi ka ce kawo min aya ko hadisin ƙarya wanda ya ce an halicci duniya don annabi babu amma aya ƙarar cikin suratu zariyat Allah ya faɗi manufarsa da hikimarsa da dalilin da ya sa ya halicci halitta duka ya ce don su yi mun bauta na yi kuma wannan bautar haƙƙi ne na Allah shi kaɗai ba a haɗa shi da kowa a ciki subhanahu wa ta'ala yayan uwa masu albarka wannan zance yana da tsawo amma insha Allah a cikin sauran lokuta in muka samu dama gaba-gaba za mu ci gaba da nana tashi wajibi ne mutum ya san menene sanadiyar zuwansa duniya me ya zo duniya dan yayi wajibi ne mutum ya san wannan abin da nazo yin nazo duniya dan shi aka yi ni dan shi shin ina yin sa ko bana yi duk abin da zaka yi a duniya in baka yi abin da dan shi aka yi ka ba aikin banza ka zo yi a duniya ko me ka samu a duniya wallahi ranar da ka fita daga cikin ta baka fita da shaidar kai mai bautar Allah bane kuma Allah ya kafa wallahi kai asara amma in za ka rasa komai a duniyan nan amma ka fita duniyan nan Allah ya maka shaidar ka bauta masa kuma ya karba to ka yi riba Allah madaukin sarki ka sami riba a wannan rayuwa Allah ka nesanta mu daga dukkanin wata fitina ta rayuwa Allah subhanahu wataala yana faɗa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah ba zai taɓa gafartawa duk wanda ya mutu yana masa shirka ba matukar ka mutu kana ɗaukar haƙƙin Allah kana bawa annabawa ko mala'iku ko sauran bayi sunanka mushriki kuma Allah baya gafarta wa duk wanda ya mutu yana irin wannan laifin diyalwar rahamarsa sai ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma duk laifin da bai kai bai kai wannan ba ma'ana bai kai shirka ba idan naga dama ina iya yafe shi ga wanda naga dama Allah ka nisanta mu da shirka ubangiji yace innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar duk wanda ya mutu yana shirka to tabbas makomarsa ita ce wuta ubangiji madaukakin sarki ce kuma na haramta masa shiga aljanna kuma azzalimai ma'ana mushrikai ba su da wanda ya isa ya cece su a gaban Allah subhanahu wata'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nara duk wanda ya mutu yana shirka da Allah da ko na menene ko mun kankantar wannan abin ko mun girman sa to Allah madaukakin sarki wuta zai sa shi saboda hadarin shirka manzo Allah da kansa yana roƙon Allah ya tsare shi daga sharrin shirka Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam Allah ka tsare mu da shirka Allah ka kare mu daga shirka Allah ka raya mu akan tauhidi Allah ka raya mu akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan uwan musulmi da aka batar da su bisa ga tafarkin son zuciya aka jefa su a cikin ramummukan shirka Allah ka shiryar da su Allah ka dawo da su turba madaidaiciya su kansu shehunnan da suke kira zuwa ga irin wannan shirke-shirke Allah ka shiryar da su ka ganar da su Allah waɗanda ba su da rabon shirya Allah ka kame sharrin su daga cutar da al'ummar musulmi Allah madaukin sarki ka zaunar da mu lafiya ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم